amma ba'adu wala ma yayin da saba hadha nuri wannan haske na wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam yayi tasbihi bi hadhihi al-buhuri a wayannan koguna wa karaja daga nan sai Allah ya fitar fi kamali bahajat daga cikar kyansa mutala aliwa da kuma walƙiyansa da kuma kyan sheƙinsa wabil hubbi da so al'ilahi na ubangiji mumtasilan wajen musultawa nazarar maula a nan ne ubangiji sai gani na kudura ilai zuwa gari wannan annabi namu sai Allah ya wa annabi kallo bi nazarata rira da gani na yarda wal qubuli da gani na karba fadara sha'an nur sai Allah da yayi kallo na kasaita ga wannan haske da kallo na yarda da kallo na karba sai gaba ɗaya gumin haske keto ga hasken wannan annabi namu shi gumin na haske ne ya keto kuma ga hasken wannan annabi namu da ya keto arkan gumi fi hadratul usuli a halara na saduwa da rahmar ubangiji fata gaddarat minhu sai da ɗigo-ɗigo na gumi ya faɗo daga annabi miyata albin wa arba wa irina alwin kidirat da Allah yi wa annabi gani na ƙaseta gani na zati izuwa gabawansa sai ya wannan haske na annabi da Allah ya masa wannan gani saboda kwarjinin Ubangiji da girman Ubangiji shi hasken kansa sai ya yi gumi gumin na haske a cikin gumin hasken da ya keto daga gumin hasken annabi sai da aka samu ɗigo-ɗigo na gumi dubu ɗari da dubu ahirin da dubu hudu kiɗiratan ɗigo fakalakan lawu sai Allah ya halarci min kulli kiɗiratin daga kowane ɗigo ɗaya da ya keto daga hasken gumin wannan annabi namu ruhu nabiyin sai Allah ya halarci ran annabi au rasulun ko manzo saboda haka annabi dubu ɗari da annabi dubu ashirin da dubu hudu duk sun gudo ne daga guman Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasken guman
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
to kun ji eh duk wani annabi da ka gani daga gumin annabi ne da gumin wannan annabi namu ne sun sannan ta nafasat arwawul an sai rayukan annaba suka yi ajiyar zuciya e yadda annabi ya ga zati su wa'annan ruhin da aka halatta daga hasken gumuran annabi to sai suka yi ajiyar zuciya an kace da ba ajiyar zuciya hi ya sani numfashi ne babba shi ake kira da ajiyar zuciya alaihim sala amincin Allah ya tabbata a gare su faƙalaƙa Allah min anfasihim daga wannan ajiyar zuciyan da ruhin annaba da mursalai suka yi to anan sai Allah ya halarci nurul auliya ya hasken waliye annabawa dubu ɗari da dubu ahirin da dubu hudu daga annabinmu ne wali dubu ɗari da dubu ahirin da dubu hudu daga hasken annabawa ne su waliyai daga annabawa annabawa daga annabi hasken annabi daga zati kaji lamarin yadda yake al'amarin azimin ne to sannan Allah ya halarci wato ruhin annabi ko manzo da rayukansu suka yi numfashi ya halicci ruhin waliyai wasu a dawo da masu arziki wal mudi'ina da masu yi wa Allah da'a minal mu'minina na mu'minai da masu arziki da waliyai da masu da'a gaba daya daga wato hasken gumin annabawa ne wa min zillihim daga inuwansu wujidat aka samu arwahu gairihim rayukan waninsu eh daga inuwoyin wayannan aka samu rayukan wani ruhin hasken annabi daga hasken zaci hasken annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu daga gumin annabi daga nan kuma numfashin da annabawa suka yi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu daga guminsu Allah ya ɗauka ya halarci rayukan waliyai su kuma waliyai daga inuwar ruhinsu Allah ya halarci rayukan waninsu ina fata kun fahimta to sannan wa baqiyal jami'u gaba ɗaya wa'annan da muke maka magana suka wanzu sajidan suna masu sujada li maulahu ga mahalicinsu wa nurul muhammadiyu amma hi hasken wannan annabin namu ya mudduhum hi yake ƙaransu wa hum sajiduna su suna sujada annabi dubu ɗari da annabi dubu ashirin da dubu hudu sun yi sujada gaban Allah ruhin manzan Allah shi ne yake ƙarar da ruhin annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu abin da ake nufi hi annabi zai ka ce hi ne kayin ji eh kayin ji hi yake taimakon manyan transofomomi transformer kuma sai ya taimaki tafileza ina fata kun fahimta amma hi kayin ji hi ne Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi manzon Allah eh hi al'amarinsa babba ne ko mala'iku ma da kake ji akwai iyakansu in dai sun je magaryan cikewa sun kare ba sa iya gaba amma hi annabi inda za a ga lamarinsa mala'ikan da yake sama daga al'arhi zuwa ƙasa in ya zo magarya tikewa tsayawa yake yi ma shi na sama in ya zo magarya tikewa tsaya zai yi na ƙasa in ya je magarya tikewa tsaya zai yi kowanne nan ne zango amma annabi ya je ƙasan ya je magaryan kuma ya fice sama ba wanda ya je ya haɗa guri biyun sai dai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sai dai shi. Eh, dan wanda suke saman an musu wahayi bakin su jibrilu yana magariya take yanzu Allah ya aiko ku abu kaza ya ce to zan je kullum shi kuma idan an aiko shi daga nan shi ma nan zai take jibrilun ya tayi ya je magariya take wa baya iya gaba mala'ikun da suke mukarrabuna a saman suka yi kaza ba za iya gaba na sama in ya zo magariya ya tsaya na kaza in ya je magariya ya tsaya amma shi shugaban namu daga kaza ya je magariyan ya je saman da ba a zuwan ya kwaba ya dawo kuma ya zarce ba wanda zai iya wani sai dai Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Eh, lamarin sa ai to shi yasa na gaya muku mumituhum shine malamin yace shi yake karan su wa hum sajiduna su sun yi sujada gaban Allah eh sun yi sujada li maulahu ga ubangijin su wa nurul muhammadiyu mumituhum yana karan su wa hum sajiduna kullun ala qadar kowanne yana nan akan gwargwado eh ma tahmiluhu mi'atuhu wanda zai iya ɗaukan nasa ɗarirrikan, e ɗarirrikan, bito biƙin layi da dacewan Allah, kowa da abin da zai iya ɗauka. E annabi, shugaba, jagaba, shamaki a halara, shi ɗin kayinti ne, e da aka jona masa mala'iku, ko girgiza bai ba gaba ɗaya ɗauke su, yana ba su wuta, yana ba su haske, can kuma aka jawo aka sake jona masa aljanu gaba ɗaya ruhinsu ya ɗauka bayan ya ɗauka aka sake jona masa annabawan ya ɗauka yadda yake da ko diri baya canza gim haka yake tafiya to amma su
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
amma wayannan transbomi ba za su iya kullum alami atihi kowa dai zai iya daukar lodin da zai iya wani ɗari biyu wani ɗari uku wani zai iya daukar ruhin wali in ya ce zai ɗauran wani annabi shi ma nokewan zai yi amma ka ce su ma mun jona musu iya abin da za su iya ɗauka nasu ɗarurrukan shi wancan ba a cewa dubu ko muluniya ko biliyan ka jona masa kurin gim sai ka alfarma Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wane mutum ai kiran ba iri ɗaya bane shi kira ne daga Allah kur shi ne aka ce to sauran su ma sun ɗau nasu shi kuma ya ɗau duka Sallallahu alaihi wa wasallam.
kulluhum amma gaba ɗaya da ƙananan da manyan da ƙananan dai da aka jo nan Na'am.
min rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam.
gaba ɗaya daga annabi ne da Na'am.
ƙananan da manyan duk daga annabi ne ina fata kun fahimta Sallallahu alaihi wasallam.
kun ba ku gane ba ma zan warware muku shi Mm.
idan an ba da wuta daga riba Niger zuwa riba Benue duk wutan Nigeria da ka gani amma idan baka sani ba sai ka yi tsammanin da bane yanzu wani yazo ya ce ni gidana wutan gidana ba zai dauka ba idan an ja ma wuta sai mutum ya ce ma abinda za mu sa wutar ka ya baka balas za a sa ma tafileza mai dubu biyar wannan shine zai dau kayan wutan gidanka sai a kawo a jona maka shi ma wancan sai a ce yi zai dau nasa to kuma nan garin ba zai a ce gaskiya rasu woman da zai ba kuka da abun mai mai AK47 kaza shi zai bayar to kaga an ba mu daga kiriga zan mai dan an saki wuta ya fice matafari ya fice gangabituwa ya fice kuka da abun to transformer da zai karba ya ba lungun nan shi ma zamansa daban daga nan kuma idan an saki wuta daga hadeja iya jihar hadeja gaba daya akwai transformer guda daya wanda zai ba da hadeja shi kuma hadeja local government ne daga jigawa shine dutse akwai transformer ɗaya wanda zai ba jihar duka wannan na dutse haka yake a Kano daban Kaduna daban Bauchi daban sace talatin da hida a nan bila akwai transformer guda ɗaya wanda zai ba sace talatin da shida sannan shi kuma wannan na sace talatin da hida wanda muke da yi Abuja wutan da aka sa a Kamarun akwai transformer guda ɗaya irin na Abuja wutan da aka ja zuwa Niger akwai transformer ɗaya irin na Abuja wanda muke ba wa Ghana transformer guda ɗaya an tattara su sun koma riba na ja riba banwe wannan guda ɗayan in an kaya wancan wutan to nan garin ba wuta ka daina ganin tafilezan ka ne ke baka kulluhum min yawwa ka daina ganin in ba yi za ka iya wargi duk dai daga yi ne duk daga yi ne yi ne malamin yake nuna ma karkace ka sa tafileza kai kana da wuta a kayan jin an dauke wuta ba wuta to yi ne malam ya ma nuni yace kulluhum min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam duk daga annabi ne murda mifin sun cuɗanya arkan ai garkan ko kuma garkan sun dilmiya min baharin daga kogi aurashin wanda ya dilmiya daga kogin aurashin ko wanda aka yi masa yayyabi min daimin na abin da ya zubu a kansa wa wa nan ne ko wa wa bi una ladaihi to ko waka ne to sai ka jahi aiko na'am
وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم
وافق
وافقوا لديه عند حدهم من ندقة العلم أو من شكلة الحكم kuna ladai a nan gare suke dacewa inda haddihim kowa amma ba zai iya iya iyakansa min ulatul ilimi daga dugun ilimin da za a bashi amin shakalatul ko kuma wanda wani abu wanda ya kama da hikimomi duk abin da za a baka iya hankalinka za a baka eh ba za a baka abu mai yawa ba sai a ba wannan a ba wannan duk duniya ilimin da Allah ya ba su daga annabi Allah ya guduru eh in ka ja duniya kana da ilimi kowane iri ne daga annaba haka gutsuro sai a baka abin da zai ma wannan ma in ma na boko ne in ma na muhammadiyan ne in ma na likitanci ne in ma menene daga shi ne kuma sai a baka daidai hankalinka idan a garin bakan aka baka ilimin da yawa hankalin kaɗan to ba za ka iya saduwa da rahamar ubangiji ba ba a so yi ilimi ya fice hankali eh sai dai yi hankali ya fice ilimi amma an zo janibin shugabanmu to yi hankalin ma binsa yake dan an fi karfinsa saboda yi ma bawa ne amma kai idan an baka ilimin da ya fi karfin hankalinka to ba za ka iya samun lahira ba shi yasa ake cewa kai kai kai ilimin ne yafi karfin hankali ina janibin mutum ne in za a baka a baka hankali da yawa a baka ilimi kaɗan to hankalin naka zai dinga sarrafa ilimin ka amma yi annabi ba a masa haka shi manzon Allah hankalin duk hankali gaba ɗaya dungurungum na duk duniya yi ne da hankali kuma da aka ba ya hankalin ma ya fi karfin hankalin ya fi karfin hankali hankalin da aka ba annabin ma annabi ya fi karfin shi hankalin kansa biyayya yake masa eh ya fi karfin hankali shi ya za sai na rasulullahi saboda hankali bawa ne daga bawan Allah to a bayin Allah ba mai daraja irin wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam kowanne ana bayi ne gwargwadon hankalinsa malam yana gaya mana labarin haka walam yazal na'am walam yazal bai gushe ba hadha nur wannan haske al-muhammadi na wannan annabi namu sajidan ko kuma sabiyan yana nutso fil awalimil izini daga ‘yan alan neman izini daga sani na izini al'ilahi na Ubangiji, ba da an auje da anu bayan an samar daga gare shi, fi hali ikamati a halin zamansa, fi jilgar hujubu daga wannan hijabai, arraba ne na Ubangiji, wa fi hali sabahatihi da halin nutso nasa. fi tilkal abhuri daga wayannan koguna al-irfaniyati na sannai wa abrasuha al-qudrat sai aka fidda ita al-qudratu qudra minhu a gare shi ala abdai tanzimi bisa da tsayatar wa tsarawa wabka dacewa da majara fi ilmil qadim na abin da ke gudana daga ilimi da dadde fasara biya sai annabi ya kasance daga wayannan koguna masirul badari sai annabi ya zama tafiyarsa kamar tafiyar wata ce fi sharafi cikin ɗaukaka watara annabi ya kasance musabbiyan yana tasbi lil maula ga mahaliccinmu wa huwa yara yana ganin tawalladuha minhu na abin da yake haihuwa a gare shi wa hiya ita gwan muhidatun ta kewaye hi bihi da hi kala jawarati fi sadari idan ka duba annabi wannan abin da ya kewaye daga kudura da irada da ilimin ubangiji ka ce jawari ne a cikin kwansansa dan ba mu taba ganin jawaharin ba ma sai dai a hoto mu ga jawari to yi jawari a kwansansa idan ka gan shi kwansan kadai ma ya isa abin kallo ba jawaharin ba wa bi tanqulatihi daga cikin tiratowa da ake wa annabi fi tilkal marahili ga wa'annan zanguna daga wannan zango in an cire annabi zuwa wannan zango to izdadat ibtihajan sai annabi ya kare kyau binurihi da wannan haske nasa alkamili cikakke wa huwa yaqulu ga abinda annabi yake faɗa fi zikrihi a cikin tana azzikin addu'a ta sa subhanal aliman ladhi la yajhalu sai ce subhana tsarkaka sarki ya tabbata al'ali daga sarki masani alladhi la yajhalu sarkin da baya manta komai subhanal jawwad alladhi la yabkalu yace tsarkakan sarki ya tabbata ga sarki mai kyauta alladhi la yabkalu sarkin da baya rowa to mu je gaba kaɗan na'am إن نور النبي نور عظيم بجميع الأكوان أرهام نيرا inna nuran nabi jama'a kun ga hasken wannan annabi namu nurin azimun al'amarin fa Azimun ne.
wato yau kun gani hasken babba ne duk inda kake tunani hasken annabi ya fi nan inna nuran nabi nurun azimun haske ne mai girma ba hasken da ya kai hasken annabi babu shi kuma duk mutumin da ka gani a duniya in yana walwala in dai ba hasken annabi ne a jikinsa ba kyale ya hasken mai bushewa ne mai dadishewa ne eh ko kudi ka samu in kaga mutum ba hasken annabi ya lamu lamu kwale ali ya haske le boyi ko sarki ne in dai ba hasken annabi ba komai bane sai ga fuskan ya dishaye yayi lim haka haka eh in ma a tajiri ne haka zai yi amma idan hasken na annabi ne na yau gobe na jibi daban na gata hasken sama zai yi saboda haka kar ku zake mu nema hasken wannan annabin namu sallallahu alaihi Ya rasa mu, wasallam me muke so mu zama kar mu zama balangu kun san abin da yasa an ce kar mu zama balangu akwai shamaki tsakaninsa da wuta mu mu zama tsire hasken
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu- hasken ya ratsa mu sosai raz mu ji hasken na annabi kar wani ya higa ya tare mana mu kasa gane yadda abin yake ku yi da gaske Allah ya bamu wannan haske mai girma alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan hasken annabi ya ratsa ka wallahi daga yau ka daina jin yunwa da yawa yunwa sai na ganin dama idan hasken annabi ya ratsa ka ka daina kasala mai yawa idan hasken annabi ya ratsa ka ka daina hasada idan hasken annabi ya ratsa ka ka daina gillu idan hasken annabi ya ratsa ka ka daina girman kai idan hasken annabi ya ratsa ka ka fi karfin talauci dan idan talauci ya zo wallahi sai ka dake shi yo ai kana da hasken da ya fi maganin talauci shi talauci ba kaka ba ne to a jona masa irin wannan abin nan mana ba ku sani ba irin irin wannan abin walidan nan sai ya ma maganin tsatsa kai da kake da haske ina ruwanka da wancan babu duk mutumin da hasken annabi ya ratsa shi in dai ya ratsa shi in ka gani to daga gani babu tambaya ka san wane a hasken manzon Allah ya ratsa shi sallallahu alaihi kar ka wasallam yadda da wani haske idan ba na annabi ba eh ka daina ganin wani ya samu wani abu na mulki ko wani abu na duniya har yana jan hankalin ka kyale shi eh idan kun je lahira za ka yi mamakin kanka shine qur'ani yace yas e nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim to wannan hasken na annabi ne eh inda san annabi da wannan hasken zaka tashi idan ba san sa a lahira duhu baki kirin يوم ت- تسود وجوههم تبيض وجوههم وتسود وجوههم فأما الذين أسود وجوههم لن يقول أكفرتم بعد إيمانهم فأما الذين أبيض وجوههم نجي- وجوههم إيه، وهم؟ ففي رحمة الله تقول رحمة الله إنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه ففي رحمة الله أي تنزاك عن واي نعم.
فأما الذين أبيض وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون كي يجا كي نزو أحاس كان عن نبكك dan qur'ani ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to jama'a mu dage mu so wannan annabi na alfarman manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya wasallam bada lada to gaba kadan na'am بجميع الأكوان أرحام نيرا ga ji yake gaya mana duk jamil akwani dukkanin talakai baki daya araha suka waye gari muniran kowa yana haskaka da hasken wannan annabi na
وأرى الوجود منه وأرها كل نور من نوره مستئيرا Tsara alwujudu, annabi ya haskaka duk samammu, min wa gare ni idan an tambaye ka rana, haskenta daga annabi ne. Eh, ka daina bari rana tana baka wahala. Eh, hasken tauraro dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu gaba ɗaya wannan hasken suna ɗauka ne daga rana. Wata yana zuƙa daga rana. Rana yana zuƙa daga kursiyu, kursiyu daga al'ari, al'ari daga.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم fiye da lamarin ne kowane haske ka gani min nuri daga hasken annabi ne mustamirin yake shudewa to sai mu yi Allahumma salli اللهم ala صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى هذه حق قدر ومقداره العظيم
ثم أمر ثم إن الله تعالى sannan Allah madaukakin sarki istikraja min hadhan nuri daga wannan hasken na annabi ba bayan an fidda ruhin daga gumin haskensa aka fadda ran annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu daga rayukan annabawa aka fi da ran waliyai dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu da masu arziki da masu wadata duk daga wannan gumin ne su kuma daga inuwar ruhinsu aka fi da ran waninsu to wannan jauharin wanda in ka gani annabi yana cikin hasken nasa yana jauhari kamar jauhari ne an tsara mahi da kwansansa to a wannan jauharin isa karaja min hadha nuri jawaratan a wannan hasken na annabi kuma aka fidda jawari shi jawari fa ba halitta ne haka daban ba ku gane yadda zan muku kaman daga gyada ka fidda mai yaya ka gani amma da farkon kana cin amuron ka nemi mun ba za ka gani ba ba man sai dai ka ji daɗi a bakinka idan ma dabawa kai kana ce haka amma idan aka yi ga aka fita sai a ce wannan man na ne sai a ce na gyaɗa ne to yanzu irin wannan Allah zai yi daga cikin harshen Allah ya fito da jawari saboda yi harshen na annabi yadda za mu kwatanta muku a turanci group oil eh group oil an ce group wannan ya zo wannan ya zo yanzu idan an fito da fetur malamai suna kiran sa turanci sai a ce group oil abin da yasa za a ce group oil in fetur ya fita a ramin sa za ka gan shi baki kirin wani iri haka in ba ta ce shi ba to amma idan an zo tatan fetur bari ku ji abin da ake fitarwa za a fitar da sabulun salo sabulu daga fetur nawa ɗaya bayan sabulu daga fetur za a fidda man shafawa daga fetur biyu a ji a fidda kananzir daga fetur a fitar da gas daga fetur a fidda kwalta daga fetur a fidda man jirgin sama daga fetur shida to bayan nan da wasu abin ma da ake fitarwa mu ba mu sani ba dai mun san shida amma daban daban daban ya kai mai kala goma a cikin group oil to yanzu hi annabi bayan an fidda wancan hasken an fidda wannan to amma hi namu annabin shi group oil din daga Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi kayan da lamarin yawa an ga group oil din yana baka mamaki hi ma fetur din daga shi ne eh to kaga shi ya fi karfin gurbu yanzu kurin ya hada komai ya hada komai in ma kana tsammanin fetur yana da yawa yana da kaza wallahi daga hasken annabin mu ne anan Allah ya halitta fetur kuma yayi ne fa dan mu dan mu Allah yayi saboda ba dan komai ba mu wadata sai Allah ya kama zamanin da azzalumai suka yi yawa eh dan al'umman annabi ne Allah baya so su wala al'umman annabi zai zai zai yi tsiya ai ba zai yi ba wannan man alfarman addu'ar da yake a ƙasan nan wallahi ya fitar da fetur sai dai tambayin da zaka min guda ɗaya da kace ala gafuta malam ka ce mana mai dan addu'ar mu Allah ya bayyana yaya Allah ya ajiye a ƙasan arnawa sai in baka amsa ne duk inda mai yake ba a noma Allah ne baya so ya hana ku noma alfarmar kar ka yi tsammani yawa yanzu idan za ka yi wani abinka to ba ka so ko shadda ne ba ka so ka yi kusa da ɗaki ka kai nesa to shi duk inda yake ruwa ma ba ka yi saka yi abun ba in dai nan da fetur to ruwan ma babu sai dai a kama a wani guri idan gu da fetur duk ƙasan ba a noma to wannan ƙasar tamu mai kyau ce Allah ya ce bari a kai muku nesa don ku samu noma kuma kuna iba ana kawo muku ina fata kun fahimta rahama ce ka daina ganin tana nesa mu Allah yake so ina fata kun fahimta Allah ya saka da alkhairi Amin ya rabbi.
to bayan nan sai Allah ya fitar da jawari daga wannan haske niratan ko kuma nairatan eh kun gane nairatan mutane ba kwa gane karatu naira ai daga nan muka samu sunan kudin kasan mu ai wane ba ni nairata naira ne ai kudi da kake gani alfarmar Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dawari ne aka ba mu ai nairata mai tsada dawari ne daraja shi yasa da muka yi kudin kasan mu suka ce me ka duba takardan takardan kudin yadda kaga wannan za ga nairata nairata naira shi yasa muke cewa naira eh mai haske in dai ana ganin naira yanzu ka taba ganin naira kai gengedi to wannan jawharin da aka fito da yi jawharin jawhari ne nairata wanda duk mai ganin wannan jawharin ina gaya ma sai ya manta da duniya ko lahira shi yasa Allah ya ce nairata daga nairatan malaman ƙasar nan suka ɗauki naira eh shi yasa duk lokacin da kaga kuɗin maka su kuma za ka ji suna riyal to riyar ɗin riyara ne riyaran min riyarin janna eh inna baina munbari wa masjidi rawratun min riyarin janna suka ce riyal ka ji dalili kenan yawwa su kuma mutanen in a wajen kyautatawa ne mutanen faransa to su kuma saifa takobi da yake yakin duk wani bakin ciki sai suka ce saifa eh kaji dalili su kuma waɗannan turawa suka ce dala eh dala da ka gani to su ma wayo suka maka eh wani yana kashe dala ka fara faɗan ƙaryen ka faɗi farkon lada yawa
Muhammadin Rasulullah.
lada iwana lada ne a yi ne dala Allah mun gode maka alfarman manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam.
sai aka fidda jawhari nairatan wa shara ilaiha da Allah ya wa jawharin haka aka masa nuni fanfalaqat sai jawharin da aka fitar nairata din daga hasken annabinmu fanfalaqat sai ta tsage gida biyu ai falakataini tsagawa biyu li'idal falakataini a ɗaya tsagun da Allah ya fitar da jauhari daga hasken wannan annabi namu da Allah ya yi wa jauharin nuni na kudura saboda girmama Allah sai jawarin ya tsage gida biyu kuma ya rabu gida biyu to a ɗaɗɗayan bari mu ji me Allah zai yi kuma a wancan mu ga me Allah zai yi daga hasken Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
da ku saurari Allah Mm, to kaji fa nazara ni idal falakataini da Allah yayi gani na kasaita ga ɗayan wato wannan jawarin guda ɗaya da ya rabu bi nazaratil da gani yawa haibatin gani na kwarjini walil ukra ɗayan kuma bi nazar- bi nazarati shafaqati Allah kallo biya ɗayan ganin kwarjini aka yi masa ganin ɗayan ganin ron rama aka yi masa eh kallon kala biyu ne bangare biyu aka raba hasken daga hasken da aka tsamo daga jawharin annabinmu ba tsagaye aka yi ba shi annabi mai wa Allah biyayya ne nuni aka maza nunin ya gane me ubangiji yake nufi saboda ya riga ya san muradin Allah shi Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ya san muradin Allah ba sai an masa magana ba nuni aka yi kurin tun bai zama hakan ba yana ɓoye ya gane nunin nan ya rabu nan ya rabu nan aka yi masa kallon kwarjini nan aka yi masa kallon tausayi da jin kai da rahama to bari mu ga yadda jauharin kuma zai juya saboda yi wa Allah biyayya daga nan da aka yi haka Allah ya ba da lada amma lati amma kaga wannan iqtisad wanda Allah yake ba bin zarmatul haibati wanda Allah ya ganhi da gani na kwarjini fatakuna minha miyaul jariya wannan da ya juya Allah ya kalle shi da ganin kwarjini shine ya juye ya zama ruwan yakin koguna duk kogin duniya ya fito ne daga Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ba ana cewa kowa sai da ruwa yake rayuwa ba yau kun gane ruwa shine Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi malaman tawili kulli shay'in min al-ma'i kulli shay'in min al-ma'i hayy a yau wahala muke yi amma wudin shine wasallam. Rasulullah.
manzon Allah wane mutum yau wanda bai in kana yin ruwa ma annaba kake sha yawa ruwa da ka gani shine ba to in ba annaba zaka rayu idan mutum yana gaya ma ka ce kai baka yin ruwa ruwa daga waye ka kure shi da Allah ka tukume ruwa ya fito ne daga shugaba eh ruwan da duk ka sani mai gudu eh kogunan duniya masu nesa da wanda suke kusa muna da manyan koguna a duniya wanda idan ana lissafi ba a sa kogin maliya eh ba a sa baharul kanzum ba a sa baharaini ba a sa su ba a sa kuma dujailata ba a duk wayannan ba a sa su duk wayannan kogunan ba a sa su wasu koguna muke da su wanda guda ɗaya a cikinsa akwai kilomita ɗari biyar wani ya kai kilomita ɗari shida wayannan kogunan kogi ɗaya yana nan sai ka fice japan idan ka fice japan bayan katangan da askandariya turkar ne ni yayi da yake atuni zabura alhadidi hatta idza sawai baina sadakaini fa qalan hukum hatta idza ja'alahu naran qala afrik alay alay kida fa masa dawo an yazharu wa masa da'u lahu naqaba qala hadha ba ku gane sirrin ba qala hadha Muhammadar Rasulullah.
Kala haza rahmatan min rabbi to nuni yake ga annabi ya ce alfarman annabi abin ya tabbata a dawo ne kala haza rahmatun min rabbi to rahmatun min rabbi shine Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kazan kazan aikin ba na ba na zurkar ne bane aikin na mai gida ne da yardarsa ba dan alfarman annabi ba da katangan wallahi ba zai yi ba to a wannan bayan muna da Atlantic Ocean of Japan idan ka bar shi kuma daga nan ba inda zaka samu Atlantic Ocean sai ka je India da ka je India akwai Atlantic Ocean of the India a nan kasar India a dutsen Kasawini a nan Allah ya sauke annabi Adamu eh kullu hadidu min hajamiya barakum li ba'arin adwai ma ya ce nakum min hudan fa man tabi'a hudiya fala kawun alaihim wala hum yazanun Allah yace ya adamu kunanta wa zawlika aljannata wa kula min haythu shi'tu ragadan wala takraba hadhihi jarata har ya kai lokacin da Allah yace sau ku sauka ibidu min hajami'a to da aka zo aka sauke mucijiyar a ƙasan Island shi kuma Sahara shedan kuma aka sauke shi a ƙasan Island sannan nana Hawawu aka sauke ta a Jidda ke za ana hawa kulu mai jidda shi kuma annabi adamu aka sauke yi daga kasar indiya nan ne ma yake kala rabbana zalamna an hutana wa in lam taghfir lana gaba kadan wa tarhamna ai ai annabi ne yayi karamunan bai maza ba sai da yace Allah ka yafe min dan darajar la ilaha illallah
rasulullah sallallahu yace Allah saboda alfarmar
rasulullah sallallahu Allah ce Adamu ina ka san shi ya ce ai ba sunanka da sunansa na gani a guri ɗaya Allah ya ce to shi kenan mun karɓi tubanka a nan ne to aka sauke yi a kogin nan muna da kogin Indiya South Africa kogi ɗaya kudancinsa kogi ɗaya a yammacin South Africa muna da kogi hudu kogi ɗaya muna bayan Africa sunansa North Atlantic kogi biyar sun cika koci daya idan ka fice brazil ka fice argentina ka fice latin america to yana ƙaryen duniyan latin america wajen brazil can ƙarye a nan kogi da yake muna da nawa shida kogi daya idan ka fice united states shine kogin ɗan ja eh shine ake cewa ta iza balaga magaribar shams kogin danja bayan United States muna da kogi guda ɗaya sunansa Atlantic Ocean of the United States daga nan muna da kogi ɗaya idan ka fice Canada eh nan ne arewacin yammacin duniya arewacin yammacin duniya kana zuwa Canada muna da Atlantic Ocean guda ɗaya shine Atlantic Ocean of the Canada idan kai nan kuma muna da Atlantic Ocean of the Russia daga nan kogin duniya ya ƙare Eh, a Russia akwai ɗaya a Japan akwai ɗaya India akwai ɗaya South Africa akwai biyu North Africa bayan Africa North Atlantic akwai ɗaya bayan Brazil akwai ɗaya bayan America akwai ɗaya bayan Canada akwai ɗaya bayan Russia akwai ɗaya kogin duniya sun kare
rasulullah sallallahu alaihi
wannan koguna gaba ɗaya daga wannan annabin namu ne kogunan da suke gudana kuma akwai kogin bahar furata haza azubun furatun wa haza milhun nujaj waje ala bainahuma barzakun wa hijran mahal wannan koguna guda biyu daga annabi ne bayan nan annabi Musa da zai tsallaka maliya ya bi ta baharul qalzum muna da baharul qalzum shi ma kogi ne mai gudu baya tsayawa muna nawa uku kenan sannan muna da baharul maliya daga nan ka tayi da jirgin ruwa a jirgin sama idan ka je tatari ka je sudan daga sudan ba kogin da zaka fara zuwa sai baharul maliya in ka zo baharul maliya kana tsallakawa sai jidda wannan kogi ne mai gudu shi ma teku ne amma kogi ake lissafa ya akan kogunan duniya bayan nan kuma akwai tikiriti a hausa sunansa dujailata kogin dujailata shi ma kogi ne mai gudana bayan kogin dujailata kuma sai kuma ƙananan koguna wanda ba sai su faɗa ba nan daga nan kuma akwai kogi wanda ya je zuwa cadi ya fice ya je haɗu da maliya a nan nigeria kogi mai gudu da muke da hi riba naija riba benue e rija naija yi ne za ka ja ce kogin benue ya faɗa za ka ga kogi ne baki yana tafiya ba wani abu so na bunwai ne a nan ne mango park ya zo ya mutu da ya zo zai ga nigeria ya zo daidai inda kayan jinmu yake mango park yana zuwa jirginsa da ya kar fat ya mutu ana cewa they follow the river Niger my name in ji ba yace it's mango park so mango park anan muna da river Niger muna da river Benue so kogin Nigeria bayan wannan ba mu da wani kogi ya kare wannan na Nigeria wayannan kananan da kake gani daga wayancan ake san mana suke zuwa nan sai dam dam akwai tiga dam akwai sawa dam akwai ina ne dam tarewa ake sannan a saka amma dai ko kun sani ko baka sani duka suna daga
rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk suna daga wannan annabi namu to wayannan koguna yanzu malam ya ce gaba ɗaya daga wannan annabi namu ne sannan bai tsaya iya nan ba fa eh kun gane ko yawa wal biharu da sauran koguna wal anharu da koramai gaba ɗaya daga annabi ne wa samawat samman nan gaba ɗaya jawarin Allah ya gani suka zama sama kalla sama ba ka ga tana ruwan ruwa yawa an kai hausa ka gane ai ruwanta ruwan ruwa ne e tai kama da ruwa ita sama to wannan koriyar jawarin Allah ya wa kallon kafeta ita ma sama daga jawarin Allah ya yi ta wannan wannan annabin namu wal araruna wannan kasai daga hasken annabi Allah ya yi wal jannati aljanna daga shi ne wannan wutan ma shi wutan kansa daga hasken annabi ne sai abin ya baka mamaki kaje alaga ta malam yaya haka ce a kalla mana yau kaje ai in ba annabi ai wuta ba zai zama wuta ba wannan wutar da kake ga Allah ya fito mana da hi ba ka ga zurkar ne ne da ya gama aiki da wutan ya narkar ya ce kala haza rahmatun min rabbi iman a tun ba haka ba tun yi zaburul hadidi ya ce a danno wuta daga baya ce rahama za ku gane shi yanzu idan ka ga ɗakin ka zamanin zafi ya kwandishin za a kurna ba ya yoyuwa sai da wuta kuma idan zamanin sanyi ka rasa yadda za ka yi firji za ka kurna shi birni in ka sa iya cikin randa ba zai baka sanyi ba dole sai an ba wa wani waye ne mai surutun nan ku ya shiru mana abba muna bayani sai ka ce mana sa hankali kuma da hankali duk wanda ka yana kusa da kai sai ka hana wanda ya aranda zai yi sanyi burin ka kawo me to haske ne daga annabi saboda haka jahannaman babun tsoro ba ce yi jahannaman kansa wallahi daga annabin mu shi ma daga annabi ne akwai abin da zai zama ba daga annabi ba mu yi wa Allah godiya wa mallati ta sharrafat bi nazarati shafaqati amma wannan ka san haske bi ne nan an masa kallon kwarjini a na kwarjinin aka samu ruwa aka samu teku aka samu kogi aka samu sammai aka samu kassai aka samu aljanna aka samu wuta amma wannan kallon da Allah ya wa ɗaya ɓangaren jawarin da wannan kallo na tausayawa da rangwame da jin kai faka laka min ha al'arsh a nan hasken aka halitta rayu al'arhi daga hasken jauharin annabi ne yawwa wal kursiyu da kursiyu wallawi alƙalamin alƙadari allan lauyin mahudi daga annabi ne kursiyu ma daga hasken jawarin annabi ne al'ari ma daga hasken jawarin annabi ne walƙalam alƙalami daga hasken jawarin annabi ne wal mala'ikatul mukarramina mala'iku manya-manya daga hasken jawarin annabi ne hamalatul ari masu ɗauke da al'ari daga hasken jawarin annabi ne wa gairihim da waninsa min al'alami na duk ‘yan alan duniya daga annabi ne wal kurubiyina da kurabiyawa fai tagalu sai suka shagala bi tasbihi ga yi wa annabi tasbihi wa takadisi da takadisi wa salati da yin salati wa salami da aminci ala hadha nuri ga wannan haske al muqaddasi tsarkakeke wa hum su dinnan muhiduna bihi suna kewaye da shi wa mustaniduna minhu suna kewaye da annabi annabi yana karar da su sa'iruna sun kasance har su tara duk yadda suka kasance wanta shara suka daidaitu fil kauni a cikin talakai ayyul intijari dukkanin daidaituwa
وكلهم قد غدا يهدسنا على محمد بالذي ما ناله الثاني wa kulluhum an gaji kulluhum da kogunan duniya da wuta da aljanna da ƙoramai da sammai da ƙasai gaba ɗaya ke nufi da mala'iku da kurabiyawa da rauhanai da al'ari da kursiyu da allan Allah da alƙalami da mala'iku na kurabiyawan duk wannan wanda ka sani kulluhum qad gada yubdi sanawu sun waye gari suna bayyana yabo ala محمد صلى الله عليه وسلم suna yabo ga annabi duk wannan annabi suke yabo in kaga wanda baya yabon annabi wallahi sai dai daga tantirin mutum ko aljam duk wannan yabon annabi su ya jama'ar manzon Allah wanda ma mu muka cancanta mu yabi annabi wanda su ba ma wuta za a sa su ko aljanna ba ba za a sa sama wuta ba ba za a sa sama aljanna ba ba za a sa mala'iku wuta ba ba za a sa su aljanna ba ba za a sa kursiyu ba haka al'ari dukan su amma mutane akwai yan wuta akwai yan aljanna a aljanu akwai yan wuta akwai yan aljanna mu ne wai cancanta mu yaba annabi ba su ba amma gaba ɗaya wa'annan ba wanda baya yaban annabi amma mu jama'a tare a yaba annabi sai ka ga mutum ya kasa duk lokacin da ka ji zuciyarka ana maganan annabi ba ka jin daɗi to akwai dai abin da Allah ya ka dan shi yi nan gaba kuma ka zargi kanka kai dai a duniya ba ka zama ɗa ba eh duniya ba ce ma kyau ba duk mutumin da ya ji ana yaban annabi ya ji zuciyarsa ba kyau ya dan wuta ka yi shi iman in dai mutum ba dan wuta ba ne wallahi an kama sunan annabi sai ya yi murna amma dai ka ji ana kama sunan annabi ranka yana ɓaci to ni dai yawaran da zan bayar karka je lahira in zai yoyo wayannan duk suna yaban annabi haba jama'a ala muhammadi to kuma ga yaban ma billazi ma na lahu san billazi bisa ga ma na lahu babu wani abu da aka samu nabiyinsa wani bai samu irin wannan ba sai annabi gaba kaɗan na'am وأدر الكون من شكر الإله على ما كسه منه في سر وإعلان wadar da kaunu annabi bai ne turaren mutane in ka ga mutum ya zama mutum yana gan shi kurin annabi yake so a wanda baya son annabi ba turare ba ko tukare ya sa
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ko me ka sa wallahi wari za ka yi ko me ka sa ko turaren miliyan ka sa wallahi wari za ka yi ba ka son annabi duk mutumin da baya son annabi baya kan shi yayi wanda yake son annabi ai ba sai ya sa turare ba sai dai ya sa dan sunna amma ba ka son annabi mutum ya sa wani turaren sa me amfanin sa eh annabi shi ne turaren kowa da kowa a duniya ba ka to bari ka ji sirrin ai an faɗa ba za ka gane wai da aka je shi ne turaren kowa da kowa ka bari ba ka ga an jima da damina in ana ruwan kaya gaba ka jin kanshin iska yana kawo ruwa to ruwan daga waye yo iska ya kama kanshin me kanshin ruwa shi iskan ma baka ji da daɗi shi iskan daga waye alfarmar محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم shi ne tunanin ayi yawwa ba dai ruwa in dai ruwa zai ja ma kanshin iska ka ji daɗi ko ya jiga ƙasa ka ji kanshi to ruwan annabi ne ƙasan annabi ne shi ma iskar annabi ne idan kuma rana zai fito ka ga haske hasken na annabi ne idan kuma za ka taka ƙasa ko ka shuka ya fito ma da amfani shi ma daga annabi ne ai ba annabi ba duniya in ba annabi ba lahira to saboda haka duniya da lahira dan annabi aka yi shi duk mutumin da bai yarda da haka ba wallahi dan wuta ne dan annabi aka yi duniya yau mun faɗa dan annabi aka yi lahira kuma mun kafa ma a hujja in baka yarda ba kai dan wuta ne eh ko baka yarda kai musu ba haka nan za mu kashe ka sai dai Allah ya dawo da kai wannan hanya eh in ka zo gunmu muka fara tusa ka da hujja muka tusa daga baya mun cancanta Allah zai hiriye ka sai mu gyara in ba zai hiriye ka sai mu tsine bar mu bar ka mu ce me amfanin ka to ga hujja nan ga yi a rubuce dan annabi aka yi duniya dan annabi aka yi lahira kuma duniyar daga mu yanzu mun mun daina cewa ma dan annabi duniyar daga annabi aka yi duniya in ga wanda zai musu daga annabi aka yi duniya daga annabi aka yi lahira kuma kai ma daga annabi ne sai dai ka zama kangararre mara rabo a to daga annabi aka yi ga kanka mun jaye sai ka kille wuyanka duk wanda ya ce baya sa annabi salati ka ce kille kansa mun jaye ne ya kille ko ya bamu dama mu kille duk ɗaya ne haƙarƙarin ka har saɓe cikin ka mun jaye cinyoyin ka dal sai ka ɗauki wannan cinyan ka daɗe wannan ma ka daɗe eh sai ka daɗe haƙarƙarin ka ba ka san annabi da yi aka yi ka mara rabo mai rabo kuma ya gane Allah mun gode ma kar ku yadda ku saurari wani ku jinjina ku dinga tunanin annabi kar ka yadda wallahi kana barci ba annabi kake tuna ba barci ya dauke ka eh in ka kwanta a tafakkaru sa'atun kana min ibadatu in kana tunanin annabi na minti daya ba ya ba addinin shekara wani ruwayan mana ya kana tamanin in dai ka zauna kana tunanin annabi kai minti da ya yi ibadan shekara shugaba na alfarma ba wanda yake da wannan alfarman sai imana ka tuna duk abin da ka tuna a duniya in ba annabi bane in kai wasa halaka za ka fada kana tunanin kuɗi in ka mutu halaka za ka faɗa amma yi tunaninsa zai jawo ka ga rahamar ubangiji eh ya za kar ka kwanta mu haka muke yi eh kar ku ce mun boye muku wani abu daga na ɗora hannu na nan nayi Allah ma salamtu nafsi ilaika wa warata amri ilaika wa aljatu zari ilaika la malza minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi arsalta wa bin nabiyyika alladhi arsalta
rasulullah
kafin barci ya dauke ni za ka yana la ilaha illallah muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadar rasulullah la shi barcin sai dai zare ni amma bai isa ba eh in na gaji kuma a zuciyata zan dinga la ilaha illallah wani sa'in ma na gaji na ya muhammadu ya muhammadu in na gaji kuma na ma wani sa'in in na yi la ilaha illallah sai ya ce allahumma inni as'aluka bi haqqi اللهم إني أسألك بحق لا إله إلا الله على قدر محمد رسول الله to daga nan sai ya ce Allahumma inni as'aluka bi haqqi Muhammadin Rasulullahi ala qadari la ilaha illa Allah alladhi la adada wa sayyidina Muhammadin Rasulullahi Muhammadin Rasulullahi Muhammadin Rasulullahi ma nai tsayi wa sarko la ilaha illa Muhammadin amma haka kurin a zamanin nan ka je a fice a barka a gaban annabi in ka kwanta addu'ar har ya fi daɗi kafin barci ya dauke ka turawa za ka yi da abu ya zidin ba su dami lokacin da yake gaban iyasa yana kwanci an barci zai dauke bismillah da kulwa dubu sha biyu yake aka ce wannan ya ce addu'an barci ne wannan ainihin barci ne daga ya dan kwanta bayan yaro a gaban iyasa kafin barci ya dauke sai ya bismillah da kulhuwa dubu goma sha biyu wannan guzurin barci ne to haka ake yi kar ku sake kuma manta da annabinmu annabi ya fi karfin haka eh ka dinga tunawa da shi eh kar ka yadda kai minti goma baka tuna annabi ba san an jima ka dan yi haka kai girgiza ka in kai hiru mutane za su yi magana kafin kai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasul wani ne ka tuna ka ce annabi na tuna manzon Allah na tuna shi ke eh tan an jima kuma in ka ga wanda ya fi ka igiya to ka sara masa eh tuna in ya ce ma kai tunawa kai ya ji ai imanin ka kaɗan ne mu ba mu manta da ka ce to bari sara maka Allah ya alfarma wane mutum Allah mun gode maka da bari mu kusa dai mu je inda za mu je na'am cikin ikon Allah wayannan saman da gazan da kursiyu da alƙalami gaba daya da wanda suke dauke da al'arhi da waninsu da kurabiyawa gaba daya suka shigala da tasbihi da takadisi da yin salati da salami ala hadha nurul muqaddas wa hum muhiduna bihi wa mustamiduna minhu sa'iruna haythu sara wanda shara bil kauni ay al intishara to sai ka ja mana na'am
wa kullu Hmm.
وكلهم قد قدا يبدي سنا على محمد بالذي ما ناله ثاني wa kullum yau ai an bazara ai gaba kadan kuma na'am وأدر الكون من شكر الإله على ما كسه منه في سر وإلاني yawwa to wa dar alkauna annabi tilaran kowa da kowa ne min shukurul ilahi daga godiyar ubangiji alama ka sahu minu da abin da Allah yake bai min sirri a boye wal ilani da bayyane suma amara alqalam daga nan da aka halitta alqalamin daga jawharin wannan annabi namu suma amara alqalam sai Allah ya umarci alqalamin alqadari bil katabati aka ce alqalami kai rubutu fanshaka sai alqalamin ya kece min haibatil amri daga kwarjinin umarni wata jada ya yi sujada li maulahu ga ubangijinsa waka taba sai ya rubuta ala lisanil hararatil ilahiyya aka ce da alƙalami kai rubutu alƙalamin alƙadari sai ya yi rubutu a kan hanyar halaran ilahiya in kana halara na ubangiji ilhama Allah zai danna ma eh duk mutumin da yake halara zuciyar tana halara to yana tare da minawul ilahiya ko kuma yana tare da mawahibul luduniya eh mutum yana tare da baiwayyaki na ilhamomi daga Allah to irin wannan abin ya sa sai alƙalamin ga abin da ya rubuta yace bismillahir rahmanir rahim inni ana allah la ilaha illa ana muhammadun صلى الله عليه وسلم yace رسول muhammadur rasulullah yace muhammadur rasuli haka ya faɗa yace inni ana allah la ilaha illa ana muhammadur rasuli falamma tasharrafat alqalam bizalikal kitabu yayin da alƙalami ya ɗaukaka da wannan magana wara'a ya ga ma ulhima ile na ilhama kun ga mun fara zuwa na ilhaman da Allah ya masa min katabihi daga rubutunsa zalika min katabihi zalika daga wannan rubutun ai alal lawi ga allo da rubutun da ya ga allo lawil mahud allazi huwa ummul kitab wanda yi ne ummul kitab qala subhanaka sai ce qala subhanaka la ilaha illa anta eh ya rabbi من هذا الذي قرنت اسمه باسمك daga nan sai tambayi ubangiji sai kala sai Allah yace yace subhanaka sarki da sarki ya tabbata gare ka la ilaha ba wani sarki abun bautawa da gaskiya illa ant ya rabbi ya ubangi man hadha alladhi qaranta waye ne wanda ka hada ismuhu bi ismika karbanya sunansa da sunanka fa kudi bal qalam sai aka yi wa alƙalamin magana daga ƙudura daga zaki aka ce ai walƙalam ya kai alƙalamin alƙadari kun san mai wannan magana to Allah ne ya ce ayi walƙalam ya kai alƙalami bi izzati Allah ya ce ya yi rantsuwa da buwaya ta sa wa jalali Allah ya ce ya yi rantsuwa da girmansa, launa Muhammadu ya ce wallahi ya ce na yi rantsuwa da Allah, da buwayata da girmana ya ce ba dan dai abin ya fi ƙarfinsa ko? Ba dan dai ya ce da Muhammadu ba, ya ce alƙalami ba dan wannan annabi ba, ma kulika a hadun da ba zan halittu kowa ba. ya ce wallahi in ji Allah ya riran tsuwa Allah ya rantse ya ce ya rantse da zatansa da buwayensa ba dan da Muhammadu ba ba dan shi ba Allah ya ce ba zan yi kowa ba abin fa ya girmama ka daina ganin ko kafin annaba da yayi wani abu ya ce ni ba dan shi ba ma ba zan yi ba ba zan yi ba ba dan shi ba ba gwanda zai halitta saboda haka ko ibritu ka zama dan annabi aka yi ka duk wanda ka gani ƙwaro ka gani dan annabi Allah ce ba dai yi ba ni ba zan halitta kowa ba ko mutum ko aljani ko mala'ika ko jibrilu ko mika'ilu ko isra'ilu ko annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa ba dan annabi ba ba wanda Allah zai saboda haka duk wanda ya je yana numfashi wallahi alfarman annabi ya ce ba dan shi ba Allah rantsuwa ya ce rantsuwan Allah rantsuwan mutum ma ya bare na Allah ya ce ba zan halitta ba wa ma kalaqatu da kalqa Allah ya ce ni babban halitta halitta ba fa illa li a'rifahum wallahi na yi halitta ne dan na sanar da su karamati sallallahu alaihi wasallam karamati محمد صلى الله عليه وسلم karamati رسول الله صلى الله عليه وسلم
wane mutum Allah ya yarda abba malam mun gode wa Allah yace ba dan annabi ba yace wallahi Allah nayi ne janna sanar da su ne sanar da su karamar wannan annabi bai kare ba wa manzilatihi indi Allah yace na halitta halitta ne dan su san matsayin manzon Allah a gurina ku ji ba dan su san matsayin manzon Allah in ji Allah ya ce a gurina na yi su dan su san annabi kuma na yi su dan su san karaman annabi su san matsayinsa a guna yanzu sarki Allah wannan annabi ai lamarin ya fi karfin fada Eh, fadda shi alƙalam sai da alƙalamin ya gigice ya ya dinga haka ya rasa yadda zai yi shi alƙalamin alƙadari daga nan da ya gigice min halawatul kidab saboda daɗin zancen na sarki Allah wa alhamahu Allah daga nan sai Allah ya kimsawa alƙalamin alƙadari an ya budu Allah ya ce da alƙalamin gabin da zaka faɗa assalamu alayka ya محمد صلى الله عليه وسلم annabi ya ce ka ce assalamu alayka ya Muhammadu الله أكبر.
to yau yau ga wani salati ma kun samu assalamu alayka ya Muhammadu assalamu alayka ya Muhammadu a lokacin abin da ya sa aka yi haka shi a lokacin dama duk abin da ake annabi yana gurin alƙalamin ai da ya rasa yadda za a yi wanda kake cin albarkacin yana gurin ka ce assalamu alaika yana gurin ya muhammadu aka nuna wa alƙalamin haka wa ujiba alƙalam bila rarat sai alƙalamin ya amsa wa ujiba alqalam aka amsa wa alqalamin min alharara alqalamin ya rasa yadda Allah ya ce ka ce assalamu alayka ya muhammadu shi lokacin bai bayyana ba hasken shi ma daga hasken aka yi shi annabin bai bayyana ba Allah ya kimsa masa ya ce assalamu alayka ya muhammadu alqalamin da ya gaida annabi ka san yadda aka yi ka san wa ya amsa gaisuwar manzon Allah daga nan Allah cikin ikonsa Allah da ka Allah sarkin ikonsa wa wujiba alqalam min alhalara daga halaran Allah aka amsa wa alqalamin sai Allah ya ce wa alayka salam ayyuhal alqalam wa rahmati wa barakati Allah ya ce alqalami na karbi sallaman naka a madadin annabi in ji Allah a nan abin da aka yi a nan sunansa na'ib eh Allah annaba ga gaira annaba ne zai amsa to wallahi Allah ne ya karba amsawar da annaba zai Allah ya karba amsawar sai annabi sai Allah ya amsa masa suma ulhima sannan aka yi masa ilhama bikata bikatabihi da ya rubuta bikatabati da ya rubuta ma ya kunu wa ma huwa ka'inu da abin da zai kasance da wanda ya kasance daga ran nan ila yaumil qiyamati hatta alal amrul katabat har lamarin rubutun ya juya ila zikiri a hawalin umami zuwa ga ambatan halayen al'umatai sannan faka taba fil nairani sai ya rubuta daga cikin haske anna atqiyahum kaga cewa masu tsoron Allah wa mudi'uhum da masu binsu fil jannani suna gidan aljanna yawa wa anna yawa duk wanda suka ji tsoron Allah suka bi Allah suna gidan aljanna wa anna ustatuhum masu zaben Allah wa bugatihim da wanda suke azzalumai fin nira ne suna cikin wutata ne hatta intaha ila ummati sayyidina حتى انتهى إلى أمة سيدنا الأمر العظيم لي حتى فانتهى إلى أمة سيدنا yanzu alƙalamin ku ji ku ji shi alƙalamin aka ce rubuta kakar kakar kakar kakar kakar yana rubuta wanda suka ba Allah wanda suka yi alkhairi suka yi kaza yan aljanna wanda suka saba Allah suka yi ba daidai ba yan wuta yana yi kasan mu na ƙarye ne yana yi sai ya zo bakin mu alƙalamin ya zo kan mu to bari ku ji yadda za a yi aran gama da za ka ji nadabin da za a koya alƙalami da ya zagun wannan annabi fa'arada an ya katu ba fi zalikan nas yadda ya rubuta wayancan al'umman annabi nuhu annabi ibrahim da waye da ya zo kanmu yana rubutu ya alƙalamin ka san yi ba sa yi rubutun ake ba shi kadai yake amanta wada ba dura masa ake kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar kar yadda ka san yana yi to ya zo kanmu da ya zo kan namu sai yake so zai fice da yadda ya saba wancan rubutun da ya zo daidai wannan gurin fa kudi ba bil janibil akrami sai aka ce kai aka daka alƙalamin tsawa daga Allah yana kan aiki kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar ya gama da mala'iku ya gama da waye ya gama da waye ya gama da mutanen annabi adamu ya gama da na annabi nuhu ya gama da na annabi ibrahim kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar yana yi ya gama da na annabi isa ga annabi musa annabi haruna kyar kyar kyar kyar kyar ya gama da na annabi shaibu annabi ayyuba annabi idrisu annabi dauda annabi sulaimanu zulkifli kyar kyar kyar kyar kyar ya gama da armiyahu ya gama da shahasa'u nu ya gama yana zuwa da ya zo ya ɗauka shi alƙalamin duk abin iri ɗaya ne ko kudi ba sai aka daka masa tsawa min janibul akrami ta jab ya kala sai Allah ya ce kai kai alƙalami kai ladabi ya zo gurin manya sai aka ce kai ladabi ba irin wannan rubutun da kai a baya wannan annabin da aka zo kan al'ummansa ba irin abin da aka yi a baya za a yi ba ta ce kai ladabi alƙalamin sai ya tsaya kaf eh ya kalam aka ce ya alƙalami bayan an tsaida alƙalamin yana aiki yanzu an ja masa birki ka san dalilin jan barkan saboda alfarmar
rasulullah balle hakan hakan hakan an an taka wa alƙalami birki in ma yana da birkin ko bai da birkin an tsayar masa da birki in Allah ya da ko mun taya karatu za mu ɗora muku birki kuma ku je ku kai mu saboda wannan karatun ba za mu bar ku sai na ɗora muku bulo dan kar ka manta yawwa idan bulo ya hau kanka an ɗora kar kar wata ran wannan tarihin ka manta yawa an taka wa alƙalamin birki ko ka ce an ɗora masa birki daga nan alƙalamin ya tsaya tas da ya tsaya ka ce ya kalam ya alƙalami aka tub fi haƙi ummata habibi sallah ya ce kai alƙalami a canza salo na rubutu hausa suka ce idan kiɗa ya canja rawa ma canzawa yake a canza salon tafiya ya ce wannan tafiyar ta baya ba irin ta bace a yanzu eh kuma abin ya zo ƙarhe shine da daɗi aka ce kiɗan ya ba da daɗi a canza salo alƙalamin aka ce abin da za ka rubuta fi haƙi ummati habibi muhammadin abin da za ka ce ka ce ummatun muzunibatun ka ce al'umma ce masu laifi kata-kata wa rabbun gahuru amma ubangijinsu mai musu gafara ne wayancan wayancan ko ba su yi ba da laifin ake rubuta mu aka ce su ba laifin ma da laifin mu aka ce masu laifi ne amma suna da mai alfarma eh da laifin Allah ya ce zan musu gafara ka rubuta al'umma ne masu laifi saboda in mun yi laifin ma an faɗa yawwa kar in ka ce wani za ka yi laifi ka ce an ka yi laifi ne aka ce ka rubuta in ka zo kotu kana da laifi ko ba ka da laifi ka ce ba ni da hi sai aka ce a da aka zo aka ce ka ce kai mai laifi ne aka ce mai laifi ne kai mai wannan mai laifi ne kuma za a yafe masa a faɗa haka shikenan mun ci bilis alfarmar rasulullah kuyi wa Allah godiya duk mai laifi a lahira kama ya ki amma mun kafin mu je ma aka ce masu laifi ne amma akwai yadda za a yi musu su da laifin an sani amma za su yi ga aljanna da laifin ba babu ba in ba wani ne ya tsaya maka ba wa zai ma wannan daman mai wa annabi godiya to bushire na'am بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم bushire lana kai jama'a albihirin mu albihir kar ku ce za ku ban goro ku ce
رسول الله صلى الله عليه وسلم ya muku bani goro dan lati ne da yi amma idan kuka ce محمد رسول الله kun- dakata kun bani
الله يغاك الغري
in kun bari Allah mun gode maka alfarman manzon Allah صلى الله عليه وسلم shine almahirin mu lana a gare mu ya masharar islam ya taron musulunci inna lana min inaya wallahi muna da taimako eh ai rukunan gaira mun hadimin muna da ubangida muna da rukunin da ba zai rushe ba eh duk kowa a duniya zaka ji ana wane yana neman madafa wane yana neman majingini wane yana neman mafaka to mu muna da rukunin da ba zai rushe ba shine
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
gaba kaɗan nam لما دعا الله داعينا لداعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم lamma da Allahu yayin da Allah ya kirawo da'ina mai kira ya sa Allah ya kira mu shine annabi Allah ya kirawo ya sa mai kira ya kira mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam lida'atina lida'ati zuwa ga Allah biyayya to to a lokacin da lamma da Allahu yayin da Allah ya kira da'ina mai kiran mu lida'atihi domin mu bauta masa bi akramar rusuli da babi karamcin manzo kunna akramal is umami mu ma muka zama mafi karamcin al'umma annabin mu da ya zama mai daraja to mu ma dalilin wannan muka zama mai daraja shi yasa aka ce kuntum خير أمة خرجا للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر eh ba dan annabin ba ba mai daraja ba amma dalilin sa muka zama mai daraja ko sarki ne kuma tsarin nan haka yake yanzu fadawan sarkin gadan nan daidai suke da fadawan sarkin hadeja yanzu fadawan sarkin hadeja daidai suke da fadawan sarkin Kano ba ɗaya bane yanayin girman sarki yanayin fadawansa don ba fadan sarkin Kano ya fi hakimin garinmu. Ya fi hakimin da wuya da koyi da kuɗi da rufin asiri ba fadan sarkin Kano ya fi hakimin garinmu. To mu kuma annabinmu duk duniya ba irinsa. Saboda haka mu ma ba irinmu. Eh in ka ga baka shiga wannan layin ba to baka girmama annabin namu. Mu yi wa Allah godiya. Shi yasa annabi ya mana ramzuwa ya ce al'ulama ummati ka an biyayi bani isra'ila ai annabi a wannan zamanin annabi ya ce kaman annabi ne daga kabilan bani isra'ila ba komai ya mana wannan darajan ba ganin muna da ubangida mai daraja shi ya sa muka yi daraja gurin Allah malam fari zo ka wake mana ka daina tsoron qur'ani za mu lafta mu kewaya ma zo ku za ka wake mana manzon Allah bai zubi nan bai alfarman manzon Allah